أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم a wannan littafin namu na nazamul imridi za mu tashi alamatul jasmi za mu karanto matanin ajirumiya yadda mai ajirumiya ce walil jasmi alamata ne ita jasma shine kamar ɗauri ka samu kalma ta ɗauri an mata ɗauri a ƙarshen ta alamata tana da alamomi guda biyu as-sukunu farko sukuni shine kaga ɗaurin da kansa irin sulami ya liddi kaga kaga ɗaurin irin su lamiyar zahab kaga daurin shine farko a samu sukuni sukuni shine kaga daurin da kansa wal hasfu nabi kuma a samu hazafi hazfu share karshen kalma in kalma ta kare da ma'uta wannan fi'ili ya zamto ma'utalli irin su yad'u in za a masa dauri sai ka ce lam yad'u kaga ka share karshen kalmar fa amma sukunu amma shi sukuni fa yakunu alamatan lil jazmi yana kasancewa alama ta jazma fil fi'il al mudari'i a cikin fi'ili mudari'i as sahih al akir mai lafiyayyen karshe fi'ili mudari'i mai lafiyayyen karshe wanda karshen sa bai kare da alifi ko waw ko ya ba to in yana neman dauri sai ka masa sukuni kamar ya zahabu in yana neman dauri sai ka ce lam ya zahab wa amma al hasfu amma shi hazafi shine share karshen kalma fayakunu alamatan lil jasmi yana kasancewa alama ta jazma fi fi'il mudari'i a cikin fi'il mudari'i a cikin fi'il mudari'i al mu'tallil akir wanda yake mai illar karshe fi'ilin da ya kare da illar karshe shine alifi ko waw koya idan yana neman dauri to sai ka share harafin karshen yad'u in yana neman dauri sai ka ce lam yad'u sai ka share karshen kalmar yaksha kaga ya kare da alifi in yana neman dauri sai ka ce lam yaksha yarmi yana neman dauri sai ka ce lam yarmi irin su ya qadi ya kare da ya sai ka ce kallalan ma ya qadi sai ka ce lam ya qadi sai ka shafe wasalin karshen wa fil af'al kamsa sannan dauri yana kasancewa a share karshen kalma yana zama alama ta dauri fil af'al kamsati a cikin fi'ilan nan guda biyar allati raf'uha bi sabatin nun wanda rufu'ar su da tabbatan nu ara ne su waɗannan af'alul kamsa ko a ce amsilatul kamsa su rufu'ar su da tabbatan nu ara ne su ne amsilatul kamsa irin su yazhabuna yadribuna su ne amsilatul kamsa wanda suke bada yaf'aluna taf'aluna to in suna neman ɗauri share nu ara ake yi yaf'aluna in zai ba zaka dauri sai ka ce lam yaf'alu yazhabuna in zaka yi masa dauri sai ka ce lam yazhabu in tazhabina ne ma in zaka masa dauri ka ce lam tazhabi kaga ka share nu'arar karshen tunda daman nu'arar ita ce rufu'a sa matsayin sa da fi'ili mudari'i a shi ko me nazamul imridi yace wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hasfu harfi illatin aw nuni yace wal hasfu wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hasfi harfi illatin aw nuni wal jazmu ita jazma shine aiwa kalma dauri fil af'ali a cikin fi'ilai bis sukuni ana yi masa ne da sukuni idan fi'ili za a yi masa dauri to shikenan sai a yi masa dauri shine wal jazmu ita jazma yin ɗauri fil af'al ya tabbata a cikin fi'ilai ne bis sukun da sukuni saboda daman shi ismi baya yin ɗauri aw hasfi harfi illatin ko kuma a share harafin illa shine aw hasfi harfi illatin ko kuma a share harafin illa shine a matsayin wannan ɗaurin aw nuni ko kuma a share nu a karshen sa a wannan baiti na farkon yace wal jazmu ita jazma fil af'al tana kasancewa ne a cikin fi'ilai bis sukuni kuma ana yinta ne da sukuni kamar dai yadda in ba da misali ya zahabu in zaka masa dauri sai ka ce lam ya zahab kaga kama dauri au hazfi harfi illati ko kuma share harafin illa harafu wa fi'ilin ya kare da harafin illa ne irin su yada'u in zaka masa dauri sai ka ce lam yada'u sai ka share shi yasa wannan na Qur'ani wa man yad'u ma'allahi kaga man tana yin dauri sai ce wa man yad'u sai aka share nuwar ba ce yad'u ba shine au harfi harfi illatin au nuni ko kuma share nu'ara irin su yazhabuna sai kaji an ce lam yazhabu irin su taf'aluna sai kaji Qur'ani ya ce wa illan taf'alu sai ce walan taf'alu walam taf'alu to share wannan nu'ara shine daurin sa yace fa hasfununi raf'i mutlaqan yazam yalzamu fil kamsatil af'ali haythu tujzamu fa hasfununi raf'i qat'an yalzamu fil kamsatil af'ali haythu tujzamu fa hasfununi raf'i fa hazfu share fa hasfununi raf'i share nu arar rufu'a qat'an kai tsaye yalzamu yana lazimta fil kamsatil af'al a cikin filan nan guda biyar hay su tujzamu lokacin da za a musu dauri a ana abin da imamul ibri yake gaya maka fa harfu harfun nun harfu nunin raf'i shara nu arar rufu'a dama idan ban manta ba su af'alul kamsa in ka ga ya zahabuna ko ya dakuluna ko ya qara'una ko ya dribuna to nu arafa ita ce rufu'a a matsayin sa na fi'li mudari'i to fa hasfu nunin raf'i share nu a rawan nan rufu'ar kadan kai tsaye ya lazamu yana lazumta a matsayin sa na dauri fil kamsatul af'al a cikin firan nan guda na guda biyar hay su tujzamu lokacin da za a musu jazma duk lokacin da fi'ili ya zanto a ma'aunin yaf'aluna ko yazhabuna ko yadribuna ko yaqra'una ko tadribuna ko taf'alina to sunansa af'alul kamsa duk lokacin da yake neman dauri to sai ka share karshen sa shi yasa ce ma fi kamsatul af'al a cikin filan nan guda biyar har su tujzamu lokacin da ake musu jazma shine dauri wa bisukun jizam mudari an salim min kaunihi bi harfi illatin kutim wa bisukuni ijzim mudari an salim min kaunihi bi harfi illatin kutim a wa bisukuni ta hanyar yin sukuni ne shine dauri ijizin mudari'an kai jazama wa fi'ili mudari'i salim wanda yake lafiyayye shine wa bis sukuni ta hanyar yin sukuni ne ijizin mudari'an kai jazama wa fi'ili mudari'i salim wanda yake lafiyayye anan abin da yake nufi wa bis sukuni ta hanyar yin sukuni ne ijizan mudari'an salim kai jazama wa fi'ili mudari'i salim lafiyayye in dai kaji an ce fi'ili mudari'i salim lafiyayye ko kaji an ce sahihi to ana nufin ƙarshen sa babu alifi ko wau ko waya to saboda haka duk lokacin da fi'ili mudari ya zamto ƙarshen sa babu alifi ko wau ko waya sai ya zama yana son dauri to sai ka masa sukuni kawai ka masa dauri ya zahabu in yana neman dauri sai ka ce lam ya zahab ko ka ce izhab ya daribu kaga lafiyayye ne ba alifi ba wau ba ya a ƙarshen sa sai ka ce lam yadrib ko kuma ka ce idrib shine wa bisukuni ijzam mudari an salim min kaunihi bi harfi illatin min kaunihi fi'ilin kuma da ya kasance min kaunihi wanda ya kasance kuma bi harfi illatin da harafin illa kutim aka cika shi shine wanda karshen sa ya zamto akwai harafin illa akwai alifi ko waw ko ya a karshen sa to yaya zaka masa yasa ce maka min kaunihi wanda ya kasance bi harfi illacin da harafin illa ne kutim aka cika shi to kamar ka tambayi malam menene harafin illa yace imma bi wawin aw bi ya'in aw alif wa jazmu mu'tallin biha an tanhazif imma bi wawin fi'ili ya kare da harafin illa imma bi wawin imma fi'ili ya kare da waw irin su ya da u aw ya'in aw bi ya'in ko kuma ya kare da ya irin su ya rami ko irin su ya ƙadi au alif ko kuma ya ƙare da alif irin su ya kasha ya ce waje zumul ma'utalli biha e waje zumul ma'utalli e waje zumul ma'utalli waje zuma ma'utalli jazma shine yin ɗauri ma'utallin ga wannan fi'ili mai illa wanda ya ƙare da ɗayan waɗannan harufan shine wa jazma mu'talli jazmar fi'ilin da yake mu'talli biha an tanhazif biha da ita wannan jazma din an tanhazif kawai a share wannan illar shine biha an tanhazim wannan illar kawai zaka ci share yad'u sai ka ji Qur'ani ya ce wa man yad'u ma Allah ilaha nakara kaga man dauri take ya qadi sai ka ji ya ce kallalan ma ya qadi ya qadi an share karshen to duk fi'ilin da ka ganshi ya kare da alifi ko waw ko ya to duk lokacin da zaka yi masa dauri to share wannan harafin na karshen wa nasbu ziwawin wa ya'in yazharu wa ma hu fi salasi salasi qaddaru wa nasbu ziwawin to wannan wa nasbu ziwawe wa ya'in ya zaharu wa ma siwahu fi salasati fi salasi qaddaru anan zai hada maka da alamomin da zaka gane fataha wannan ya gaima maka yadda zaka ga yadda zaka yi wa fi'ili dauri idan fi'ili lafiyayye ne yi masa dauri idan fi'ili kuma yana da illar karshe yana da wau ko waya ko alifi in zaka masa dauri cire illar to in nasaba fa za ka yi masa shi ne ce wa nasbu ziwawi nasabar fi'ilin da ya kare da wawi wa nasbu ziwawi wa ya'in ya zaharu wa ma siwahu fi salasi qaddaru wa nasbu ziwawi nasaba ta fi'ilin da ya kare da waw wa ya'in ko fi'ilin da ya kare da ya ya zaharu shi nasabarsa fatahassa tana bayyana idan fi'ili ya kare da wau ko ya to in ana in nasaba za a yi masa ba dauri ba fa anan in nasaba za a masa shine fataha to ya zaru fataha tana iya tana iya bayyana kamar misali mun bada misali ya da u sai kaje Qur'ani ya ce lanna da uwa min dunihi ilahin ilahan kaga na da u ne to za aka sa lan mai lamun nunun wanda take sa fi'ili ya zama mai fataha sai ka an ce lanna da uwa lanna da uwa min dunihi kaga an masa fataha ko shi yasa ce wa nasbu ziwawi nasabar fi'ilin da yake ma abocin wawi wa ya'in ko fi'ilin da ya kare da ya ya zaharu tana bayyana wanda ya kare da ya wanda ya kare da ya kuma irin su ya qadi ka gare da ya ya ko sai ka ce an ya ƙariya an ya ƙabiya an ya ƙabiya to kaga ya ɗinta fatahar ta fita wa ma siwahu fi salasi qaddar wa ma siwahu duk fi'ilin da ba wannan ba kuma ko kuma wa ma siwahu duk abin da ba nasba ba bai kare da wau ko ya ba fi salasi a cikin sauran fi'ilai guda uku kaddaru to kaddara su ake zai gaya maka فنحو يغزو ويحتدي ويخشى يخشى كتم بإلة وغيره من حسل فنحو يغزو يحتدي يخشى كتم بإلة وغيره من حسل فنحو يغزو kamar ka ce ya gazu shine filin da ya kare da wow in fata za ka sai ka ce an ya gazuwa wa ya hatadi irin su fi'ilin ya hatadi sai ka ce an yi hatadiya irin su yaksha an ya kashiya an ya kashiya kutum da ya kare bi illatin da illa wa gairuhu minha duk fi'ilin da ba karewa yi da wau ko ya ko alifi ba salim to shi yake to fi'ili lafiyayye wa illatil asma'i ya'un wa alif fa nahawi qadin wal fata biha urif to anan imam al-imridi ya gama maka a li'irabun fi'ili lokacin da za a yi masa fataha da li'irabun fi'ili lokacin da za a yi masa jazma wanda da shi aka fara to anan sai ya dawo maka kan sunaye to ai sunaye ma suna da irin wannan illolin yadda fi'ili yake karewa da wau suna ma za a iya samun wanda zai kare da wau yadda fi'ili yake karewa da alifi suna ma ana samun wanda zai kare da alifi yadda fi'ili yake karewa da ya suna ma za a samu wanda zai kare da ya to wannan shine abin da Imam al-Imridi yake so ya gaya maka shi yasa ce wa illatul asma'i ya'un wal alif fa nahwu qadin wal fata biha urif a wa illatul asma'i illa ta sunaye in ka ji an ce suna mai illa shine wa illatul asma'i illa ta sunaye ya'un wa alif shine ya da alifi suna ya kare da ya ko ya ƙare da alifi sunan da ya ƙare da ya ko ya ƙare da alifi to shi ma fa anan yana da illa to zai baka misali sai dai shi suna ba a kiransa mai illa dan ya ƙare da ya ko da alifi sunan da ya ƙare da ya da fataha da alifi shi ake cewa makasuri makasuri sunan da ya ƙare da ya shi kuma shi ake kira manƙufi a nan ba za a ce masu sunaye masu illa ba da ka ce makasuri an san suna ne wanda ya ƙare da alifi da ka ce manƙusi an san suna ne wanda ya ƙare da ya to manƙusi da makasuri zai maka bayani a kansu wa illatul asma'i ya unu alif fa nahwi qabil kamar ka ce qabil qabil kaga qadi ne qari kaga suna ne manqusi suna ne manqusi fa nahwu qadin kamar ka ce qadin wal fata ka ce wal fata kaga al fata kaga shi kuma suna ne makasuri biha urif biha da wannan alifin ne ko ya urif ake sanin wannan suna i'rabu kullum minhuma muqaddarun fiha walakin nasbu qadin yuzharu i'rabu kullum minhuma muqaddaru fiha walakin nasbu qadin yazharu i'rabu kullum minhuma li'irabin kowanne daga cikin waɗannan guda biyu shine maqasuri wanda ya kare da alifi ko manqusi wanda ya kare da ya shine i'rabu kullum minhuma li'irabin kowanne daga cikinsa muƙaddaru ƙaddarawa su ƙaddara shi ake yi sai ka ce ja alƙabi ka ƙaddara cewa akwai rufu'a ra'aitul ƙabi ka ƙaddara akwai fataha duk da shi nan suna suna masa fatahar ɗin laƙitul ƙabiya muƙaddaru ƙaddara su ake fiha a ciki walakin nasbu ƙabin ya zaharu sai dai nasba ta ƙabin ya zaharu tana iya bayyana za ka iya cewa ja alƙabi marartu bil ƙabi kaga rufu'a da kisra kaga ka kaddara su amma nasba sai ka ce laqitul qadiya kaga shi shi wannan suna manqusi kaga yadda yake shi manqusi iya fataha kadai zai shi yasa ake ce masa manqusi ma'ana wai suna mai na kasa ja alqadi kaga anan marfu'i ne marartu bil qadi kaga anan majaruri ne jarra aka masa ra'aitul qadiya shi kuma nan mansubi ne mai fataha ne kaga fata ce kawai ta fita kaga sunan da ya kare da ya kaga a cikin li'irabin sa da yake bukata guda uku kaga ya rasa guda biyu shi yasa suke ce masa ma manqusi wai suna mai na kasa shi yasa yake ce maka wa qaddaru salasatil aqsam fi a i'rabu kullu minhu muqaddaru fiha walakin nasbu qabin yazharu hakan nan shi ma suna suna makasuri sai ka ce ja alfata ra'aitul fata marartu bil fata kaga da fataharsa da rufu'arsa da kisrarsa duka kaddara ta ake duka kaddara ta ake shi yasa a baya ya gaya maka cewa duk abin da ba waɗannan ba to kaddara shi ake wa qaddaru salasatal aqsami wa qaddaru salasatal aqsami ana kaddara waɗannan nau'i guda uku nasba fataha jarra duk sai a kaddara su filmimi ana kaddara fataha da rufu'a da nasba filmimi a cikin mimi qablal ya kafin ya min gulami daga gulami duk kalmar da ka raba ta zuwa gare ka kamar ka ce gulami yaro na sai ka ce ja'a gulami ra'aitu gulami marartu bi gulami kaga wannan suna ne wanda ba da yaɗin ya kare ba amma an raba masa dayar ne so da haka duk sunan da ka raba masa kamar irin su dari ko kitabi to shi yasa ce wa qaddaru salasatul aqsami kana kaddara wannan kashi uku filmimi a cikin mimi qablar ya'i kafin yamin gulami ta gulami gulami sai ka ce ja'a gulami to anan za ka kaddara akwai rufu'a din kafin ya marartu bi gulami shi ma nan za ka kaddara akwai fataha akwai kisra kafin ya ra'aitu gulami shi ma nan zaka kaddara akwai fataha kafin ya ul mutakallim din nan shine filmimi so da haka da rufu'a da fataha da na da kisra duk lokacin da ka raba suna zuwa gare ka to zaka kaddara akwai wannan wasalin kafin wannan shi yasa ce maka filmimi zaka kaddara wannan wasalin akwai shi a jikin mimi qabla ya'i kafin ya min gulami ta gulami والواوي والواوي في مسلم يا أضرمت والنون في لتبلون قدرت قدرت والواو فيك مسلم يا أضرمت والنون في لتبلون قدرت آه والواو واو في wanda ta zo kamar ka ce musulmiya kaga nan ka ce gulami yaro na amma in zaka ce musulmai na sai ka ce musulmiya to duk lokacin da shi wannan ka kaddara masa wannan yaɗin musulmiya to walwawu ita waufi musulmiya ta musulmiya udrimat boye ta ake yi boye ta ake yi sai ka ce musulmi musulmiya ba ka ce musulmunayya ba sai ka share ta saboda mi mi yaɗin nan musulmu na in ka ce musulmu na ya to kalmar ta yi nauyi da yawa sai dai ka ce musulmiya ita wau din sai ka share ta udri to ɓoye ta ake wa nuni fila ta bulu wannan nuni kuma talla ta bulu wannan kaddara kaddara ta ake yi sai ka kaddara cewa nunin akwai ta ita ma in za ka raba ta zuwa gare ka to sai ka kaddara ta sai a share ta wallahu ta'ala a alamu